محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa musulmi a yau muna cikin wannan yini na talata wanda yake ashirin da shida ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan biyar da shekarar wa isa ba maryam alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha shida Allah ya kaddara haduwar mu a cikin wannan masallaci na kofar arewa dan fara karatun littafin da yake gaban mu mai suna al-mawarithu fi shari'atul islamiyyah fi bawdil kitab wa sunnah rubutun Muhammad Ali As-Sabuni ana littafin da yake bayani akan ilimin mukan da suke ɗamfara da rabon gado a shari'ar musulunci abu ta kuma hasken alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in wa ba manta ba bayan kare karatun littafin muktasar al-akhdari mun cimma matsaya ne akan za mu sanya littafi na risala bayan kuma tankon tunani da na yi da kuma tattauna da uwa muka canja littafi din to bai fi sati ɗaya ba kuma dai gaskiya na gamsu da cewa wannan littafin na almawaris ya kamata mu fa dan dalilai masu yawa dalili na farko har a wajen magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'amarin rabon gado ko ilimin da yake da alaka da rabon gado ilimi ne mai matukan tsada kuma za ka tada sahabbai a zuwan sukan tattauna wani lokacin su baje matsala domin su samu mata mafita kuma ya zama to har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sura hadisi ne yake fitta falalar wajen su sahabbai sai ya fito falalar wani sahabi ya fifi tashi yake ce muku na afrazukum zaidan wanda ya fi ku kwarewa kuma shine zaid ibn sabit a wajen rabon gado malamai suka ce wannan falala ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi da ita akwai hadisai da dama da ake ta yawan kawowa idan za a bude karatu na rabon gado wasu hadisan sukan ce shi ne rabin ilimi wasu hadisan su yana daga cikin mafifita ilimi guda uku da ake da akwai a duniya ko da ya zama to ayatun muhkama ko sunnatun mustaqima ko kuma shi rabon gado amma galibin hadisan da ake ta kawowa malamai da suka bibi isnadin su da yawa sun tadda akwai rauni ko akwai illa to ko da babu hadisi da za a samu wanda za a kafa hujja da shi kai ingancin rabon gado ko muhimmancin rabon gado abu ne da mu a karantar mu muna ji a cikin mu sai wahala a ce rana ta fito ta fada musulmi bai mutu ba in ko musulmi ya mutu ko yau aka haife shi to akwai matsalar rabon gado a tare da shi wata gilkan ya faɗo duniya akwai abin da ya gada a wajen mahaifar shi wata gila akwai kyaututtukan da aka yi mashi tun kafin a haife shi waɗannan abubuwan ya za a yi da su su ne musulunci ya tinkara kuma tun kafin zuwan musulunci duk al'ummomin da aka yi na musulmi da arna kowace tana da hanyar rabon gadon ta da aka ce ma musulunci da ya zo sai ya ware ta su hanyar rabon gado to muhimmancin wannan ya sa maza to ya kamata a sako littafin da yake da alaka da rabon gado kuma ko ba komai mutum ya san akwai matsala a cikin kwakwalwar shi matsala mai kama kaza akwai ta cikin shari'ar musulunci ko da ya manta da ita in bukata ta taso akalla yana da inda zai juya ya samu mata mafita kuma zai wahala a ya taso mutum ya zamanto dan kauye a kan sannan in muka duba sai ka tada shi ita matsalar gado ko ilimin rabon gado gaskiya ba abu ne da yake da buƙatar siddabaru ba abu ne da yake da buƙatar sai mutum ya yi dabaru ba a'a ilimi ne mai sauki wata ilimi muka tsoratar da kanmu da kanmu da shi illa iyaka kawai yan wasu takaitattun ƙa'idoji da yake so mutum ya sa a cikin kwakwalwar shi amma in ta sa ƙa'idojin to babu abin da yake ya fi dabar a cikin rabon gado insha Allah mutum matsalar da aka ajiye maka ita inda za ka yi haƙuri ka yi tunani na tsawon minti talatin zai wahala a ce baka warware wannan matsalar ba shi yasa za ka san da in ka shigo rabon gadon malamai sun raba ni ilimi ilimi ne mai zaman kanshi tun daga farkon ayoyi nawa ne ma suka yi magana a kan rabon gado don an hutar da kai Allah maɗaukakin sarki aya uku rak ya saukar a saboda rabon gado in ka riƙe ayar guda uku ka hace su to insha Allah duk mutumin da Allah ya tsaga mai rabo yana cikin wani ayoyin guda uku in dai za a ce wani yana da ɗaya bisa hudu ko wani yana da ɗaya bisa takwas ko wani yana da ɗaya bisa biyu ko ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa uku to in Allah madaukakin sarki ya so da yana cikin waɗannan ayoyi ne guda uku kuma sannan adadin mutanen da ake ba wa gado a duniya duka malamai sun kididdige mana in ka zo ka tara duk wanda suke dangance da manamiji in dai a bangaren maza ne mutane guda goma dan haka a ce duka goma da ƴan uwan shi ne mutane guda goma za ka kalla su ne za su iya cin gadon shi wanda suke da dangantaka da shi ta bangaren mata malamai sun tantance mutane ne guda bakwai su kawai za ka ce to ina wanta ina wanta ina wanta su za a haɗo maka in suka haɗe suka ce kuma akwai wani abu da ake ce mashi alhajar shi ne to in wane yana nan da waye da waye da waye ba sa aiki in wane yana nan da waye da waye ba sa aiki kenan za ka karo waɗanda a shari'a musulunci suna iya cin gado in sun taru kuma waye suke korar waɗansu sannan wanda suka rike din bai Allah madaukakin sarki yace a ba su sai kuma yadda ake samu asalin matsala da yadda ake buɗa ta idan asalin ta yi ta yi karanci da yadda ake gano kimar abin da kowa ya samu in kimar za ta zo da karaya ya ake ware ta kawai wata yan takaitattun ka'idodi ne ake so mutum ya sa a kwakwalwar shi in Allah da duk aka ajiye masa matsala tana da sauki magabatanmu in za su yi rabon gado a ƙasa ake rubutawa ba kalkuleta kuma in ta kai miliyan nawa a ƙasan wannan za a raba ta ana furtawa a rairayi ana alama ana furta a rairayi ana alama haka za a yi amma da kai kalkuleta za ka ɗauka ko dubu ɗari da saba'in da takwas a raba ta gida gida nawa zai ba da amsa ka rubuta a gefa wani ne ka samu wani shi kenan fa ka kare amma ni da wannan kwakwalwar ta sa haka za a ke rubutawa ana har a tafi to shi sai ka tabbata gaskiya ba wani abu ne da ya kamata mu tsora ta kanmu ba ya kamata ya zama to gaskiya idan malami da da wani ilimi ya amsa sunanta na malami ilimi ya kamata duk matsalar gado an bujuro mashi ta insha Allah ka ta zama to abin da za ta ba mu tsoro wannan da gaskiya kusan shine dalili na uku da ya sa na kalla ya kamata mu sako wannan littafin na farko da ilimin ya daina tsoratar da mu ilimi ne da kowa zai iya yin sa insha Allah ta'ala matsawar Allah ya hore mashi dan lissafi kan kane don Allah da zai iya yi shi zai iya rike yan takaitattun ka'idoji to da izinin ubangiji zai iya wannan rabon gado sannan za ka kalla da yawa irin rikicin rabon gado ya taso ɗaya biyu ne ko dai mu kai wa malaman da suke tsoro wanda suka yi karatu fikihu da raba mana gada ko a kai wajen alƙalai to kuma sai ka tada tunda an tsorata mutane da rabon gado sai ka tada hatta da yawa daga cikin malaman tsoron su suke ji in aka ji sai a ce a'a sai dai malam wani a sai malam wani a sai malam wani wata kil kuma kotun ka tinkara ba Allah ya maka ba sai ka je kotu da dama raban gadan ko sai ga abin da ya fassara hau sai kun sake da wajen ɗaliban ilimi sannan a tantance za a raba wannan gado to kenan idan ba mu karantar da junan mu ba in ba ma ilo mu ilimi akan wannan allura akan wannan ilimin ba kenan za a waye gari duk abin da yake cikin hadisin da inganta ba lalle masu raban gadan zai inganta ba ya za a rasa kamar hadisin da malam ya bude ya yi istilalin littafin da shi yana cewa ta'allamu al-fara'iba wa allimu an-nasa fa inni mar'un maqbulun wa inna hadha al-ilma la yuqbadu wa tazharu al-fitanu hatta yakhtalifa al-ithnan fi al-fariida fala yajidani man yabtilu bainahuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi za a dauke shi kuma za a dauke wannan ilimin na raban gado mutane biyu za su yi sabani amma su rasa wa zai warware musu wannan mas'ala din to shi kuma wani lokacin da aka bada wata bishara a cikin hadisi mai muni to kokari kuke kar ta faru a zamanin ku in ta faru a zamanin ku kamar kuna wa kan ku tambari kuna cikin asararan mutane duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alama ce ta karhen alkiyama alama ce ta musifa alama ce ta fitina to kun bari ku dauke ta kar ta faru a zamanin ya za a yi irin cikin gado ya faru kar a kasa rabawa a cikin ku a samu wanda su kware akan ilimin rabon gado to insha Allah ku ba cikin mutanen da fitina za ta rike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada alamomin tashin alkiyama yana ga mana ba za ta tashi ba sai akan ashararan mutane to ya za ku wa kanku tarbiya ya za ku ilmantar da kanku kar ku dace cikin ashararan mutane sai ya zama to zamanin ku akwai guntun alkhairi kenan da ake sa an ta Allah wa ko ayyukan aljanna a cikin wannan dai kadan daga cikin dalilan da muka kalla na sanya wannan littafi na almawari galibi a karatu majalisi hakan sai bai dace ba gaskiya a sa littafin rabon gado amma ba littafin da bai dace a sa shi a majalisi ba kowane irin littafi ne babu wanda bai dace a sa a cikin majalisi ba kuma ga kalle magabatan mu babu karatun da basu karantar a majalis ba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalis ya karanta da rabon gado din bai kike Abubakar da Umar da Zaid bin Sabir ba da Ali bin Abi Talib ya ce ku zo ku ne ɗaliban ilimi ko zan karantar rabon gado a kowa ya karanta cikin sahabban shi a gaban su za a bujiro da matsalolin a gaban su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai sauke matsalolin hatta ai muka kalli farkon abin da ya kawo matsalar rabon gado matar sa'ad ce ta tace ga ayana guda biyu an kashe mahaifinsu a yakin kokudi baffan ya kwace dukiyar su gaba daya ya ce su mata ne ba sa hawa doki ba sa yaki ba abin da suke amfana da umma haka ya kwace rabon gado ce su kuma mata ne guda biyu ba wanda zai aure su da ba su da dukiyar komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine abin da larabawa suke aikata sai dai ki hakuri Allah madaukakin sarki ya saukar da hukunci bata gushe daga gurin Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadil unsayayn Allah madaukakin sarki na muku wasiki a cikin yaran abinda kuka bari in an dace rabawa da zakari mithlu hadil unsayayn atake aka saukar da ayar atake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasa ban shi bayani atake yace a kirawo babban waɗannan ƴan mata din yace ka je ka raba dukiyar ka ba waɗannan matan guda biyu biyu kusa uku na dukiyar in ɗaya ce fa in garar wani datan fala halin in sun fi guda ɗaya a ba su sulusai yace to ka ba su biyu kusa uku na dukiya uwarsu ka ba su ɗaya bisa shida sauran abin da ya gudu ka ɗauka a matsayinka na asibi a matsalaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su to galibi malamai sukan sa a zama irin na majalisi akan sa matunin rahabiyya ne waƙe ne aka yi na rabon gado to ni kuma abin da ya sa na kauce ma waƙen shi da daga daga cewa gaskiya shi waka fahimta wani abu ne mai zaman kanshi warware wakar wani abu ne mai zaman kanshi kuma sannan ga matsala ta rabon gado a waje ne sa na ga ta kauce ma abin da ya shafi yi wannan wajen misalin babu wanda yake kawai nazari ne na rubutu wata ilmi zai fa sauƙaƙa mana samun ilimi din wata ilmi sun haska wa junan mu cikin littafin sai mu sa kuma abin da yake a gaba in bukata ta kama ko mu sa wajen ko mu sa wani littafi kusan inda ake samun matsalolin rabon gado kusan duk littattafan da aka rubuta su akan fikihu ko a hakam hadisi ne ko fikihu ne zai wahala ba ka samu matsala rabon gado a ciki ba izziya ce risala ce muktasar ce in ka shigo cikin hadisai tun daga malikiya din muwatta din ka dauka bukhari ne sunan in ka buda kowace za ka tada akwai babin da ya matsala a matsayin magana akai rabon gado wasu kuma sun wale sun yi rubutu kamar matsalar rahajiya da muke faɗa wannan kamar littafin da yake gabatinmu na almawari kamar al-qududul maliya fi miratul maliya shi ba littafi ne aka yi na rabon gado ya kusa shafi ɗari shida ko ɗari biyar jin matsalolin gado ne da misali ake ta kawowa idan za ka ce ka kirin da gila da tafan da aka aka rabon gado ba su ke da shigo ba masu android din sun nufi ga play store ko akwai application da yawa da aka yi na rabon gado wasu na turanci wasu na larabci dan zai zama to ilimin an yaɗa shi cikin al'umma to muna fata mu ma na yunkuri da muka yi Allah ya sa abin da zai haska mana ne wajen fahimtar wannan ilimi din kuma Allah madaukakin sarki ya yassare mana abu da zamu karanta a cikin wannan ilimin tun daga farkon sa har zuwa karshen sa shi littafin kamar da nake magana da yake gaban mu al-mawarithu fi shari'ati al-islamiyya fi dawl al-kitabi wa sunnah Muhammad Ali As-Sabuni shi ya rubuta ina dai malamin da muke bin tafsirin shi kuma a cikin watan Ramadan mai rubutun as-safwa fi tafasir in Allah da da wani lokaci za mu dan karanta kaɗan daga cikin tarihinsa sai mu ji matsayin shi shi asalin littafin lantarki ta ɗaliban jami'al umar dal'atu umul qura da aka ba zai karantar da su madda ta mirasi sai zama to duk muhabara idan ya rubuta ta in ya zo zai lakka to zai ware za mu tattauna abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza har yayi da a cikin lakka ko goma sha ɗaya ina tsammani insha Allah kamar da gida cikin lissafi ba bayan ya kare ga makarantar da ɗaliban shi sai ga su ai ina man da aka karantar a cikin mirasi duk yana daga cikin mutaballabat na jami'a kafin a ba mutum kwanan digiri ya kamata kuma ci al'umma sun amfani da shi sai kakkaɓe wannan takardar nasa na lakka ya gyara su su ne suka fito a matsayin wannan littafin da yake gaban mu kuma za mu da larabci ne mai sauki ba ta afidar a ciki babu wani kulli babu san gwani sai an gwada larabci a a ilimin kawai ake so al'umma su fa'idanta shi yasa kai sai sai abin da malamai suke a tsara rubutu na jami'a ko abin da suke ce ma al-istihlal ko idan za ka yi project ko za ka rubuta wani bahasi ko ƴar wata makala to ana so ka samu aya ko hadisi ko wata maganar waɗansu masu hikima su take daidai da abin da za ka faɗa sai ka sa ta a bangon littafin ita ta ake kira istidlal da garin ake gwani anya ba za ka iya kaiwa ko ba za ka iya kaiwa ba da haka duk mabuɗin da aka baka akwai kwastin da zai daidai da shi a duniya da ake so ka fara buɗewa da haka malam gusto nan sai ya ɗauko ayar alƙur'ani ta bismillahir rahmanir rahim آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريبة من الله inna allaha kana aliman hakima ita karayan yusikum Allahu fi auladikum ko Allah ce ya'a iyayenku da ƴaƴayenku la tadaruna ku mutane ba ku sani ba ayyuhum wanne ne a cikin a cikin iyayenku a cikin ƴaƴayenku ba ku da sani wanne ne aqrabu lakum naf'a zai ku amfani a gare ku zai ku amfanar a gare ku faridatan min Allah waɗancan abubuwan da duk Allah ya lissafo cikin ayar ta rabon gado sai ce wannan doka ce ko kashi ne daga Allah madaukakin sarki inna Allah lalle Allah madaukakin sarki kana aliman Allah ya kasance mai cikakken ilimi ne hakiman mai cikakken hikima ne malamai suka ce banda alqur'ani sanan banda shari'ar musulunci babu garin da aka raba shi da ilimi a duniya shi yasa Allah madaukakin sarki da ya raba gadan sai ya ce inna Allah kana aliman Allah mai cikakken sani ne hakiman kuma Allah madaukakin sarki mai cikakkiyar hikima ne shi yasa za mu sadda in muka fara karatun duniya ta yi ta akan tsarin raban gado to amma da hikima Allah madaukakin sarki ya raba wannan gada malamin ya gaya mana irin hujjojin da yasa me yasa musulunci ya bada wannan gada me yasa za a ce da ya linka mata ya linka ya sama ce me yasa za a ce wane ya samu wannan kar ya samu za mu tada me hikimar addinin musulunci sanan duk wani tsari da ka kawo na rabon gado a duniya to na musulunci ya fi wannan tsarin kyau sai yace wannan qur'anul karim aya ta cikin alqur'ani ne girma sai kawo hadisi sai yace ta'allamul fara'id manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce koyi ilimin rabon gado ana ce mashi fara'id ana ce mashi mawari kamar yadda yake a gaban mu ko ana ce mashi ilmul miras duk dai daga cikin ilimukan da ake gaya mashi to ku koyi rabon gado wa alimu hannas ku karantar da mutane rabon gadon sai ce fa inni mur'um maqbudun yace ni mutum ne da wata rana Allah madaukakin sarki zai dauke ni maqbud ne wanda za a dauke ita to wata rana Allah zai dauke ni wa inna hadha al-ilma sayuqbadu yace haka shi wannan ilimin na rabon gado wata ran za a dauke shi cikin al'umma za ku wayi gari baya wa tazharul fitanu sai kuma fitina ta faru ga baban mutane ya mutu ya bar miliyoyi dama a kan su ne ake rigima ko baban kun bani ya bari ba rigima sai mai imani ne zai tattara ya biya wasu ko amma in kuɗi ne bari anan inda rigima take wani yana so ya kwaɗi miliyan kaza wani yana so ya gaje gida kaza da gida kaza wani yana so ware wani motoci wani suna so ba su yadda ba anan ne za a samu fitina din yace to ba a samu fitina ta bayyana hatta yaqtalifa sunani fil fariḍa har ya zama to mutane biyu sun rabu sun yi sabani akan gado wa ya kamata ya samu wa ya kamata ya rasa nawa ne ya kamata ya samu nawa ne kar ya samu sai ce fala ya zidani man yafsilu bainahuma su kariya wal su ba samu wanda zai raba musu wannan rigimar ba dan ilimin raban gadon an dauke shi cikin al'umma malai ce hadisin sharif wani hadisi ne mai matsayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi kokarin bibiyar hadisin ya ba cikin sunan ibnu majah ya ba cikin sunan al-baihaqi amma dai a cikin isnadin sa malamai sun ce hadisi ne baiki da inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai mukaddimar malamin malamin ya faɗa a cikin mukaddima a shafi na bakwai kenan yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah al-mutasarrifu fil mulki wal malakut wanda shine yake gudanarwa a cikin mulki da kuma fadin wannan duniya malakut mulki na ce ni gudanarwar da mulki a sasannin sama da kasai wannan din na Allah madaukakin sarki ne albasi wanzajin sarki mala ya kokarin kawo sunan albasi tare da cewa ma'adar khilafi ne tsakanin malamai albasi yana cikin sunayen Allah madaukakin sarki ko baya ciki malamai sun yi sabani amma galibin su sun tafi akan cewa albaki baya cikin sunayen Allah madaukakin sarki duk riwayan da suka kawo asma'ul lahi husna guda 99 an yi ittifaqi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah lahu inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna Allah madaukakin sarki yana da sunaye guda 99 duk wanda yake ya shiga aljanna amma kuma manzon Allah da bakin sa bai furta ba ya ce da suna kaza da suna kaza da suna kaza da suna kaza su ne sunayen Allah madaukakin sarki duk ijtihadat ne na sahabbai da tabi'ai to galibin wanda suka koro sunayen Allah madaukakin sarki 99 galibin su ba sa ba albazi a cikin sunan Allah madaukakin sarki to amma da zamu tsada cikin tarihin malam mazhabin asiri shi ash'ari ne ash'arawa kuma albazi yana daga cikin sunan Allah madaukakin sarki a gurin amma galibin aqidar ahlus sunna wal jamaa aqida salafiyya al-baqi ba ya cikin sunan Allah madaukakin sarki to amma tunda ana magana da raban gado ne sai mutum baya nan ne ake raba gadon shi to me sunan da zai dace a kawo a gurin inda akwai shi sunan Allah wanzance wanda shi baya bukata a raba masa gado wannan ya jama da ya tashi amma dai tare da sabani malamai baya cikin sunan Allah madaukakin sarki alladhi la yafna wa la yabud Allah madaukakin sarki baya karewa wala ya mutu kuma baya mutuwa alqaidu fi muhkamin tanzil wanda ke fadi a cikin littafin shi saukakke inna nahnu narithu al-arda Allah ya tabbas mu da zamu gaje kasa wa man alaiha da duk wanda yake kanta wa ilaina yurja'un kuma a gare mu za a dawo a ranar gobe alkiyama ma'ana duk ku kale da bangaren ku wanda zai yi gado a karfi Allah madaukakin sarki shi ba wanda zai gado Allah madaukakin sarki sai ce wa salatu wa salamu ala sirajil munir kira da aminci su tabbata akan fitila mai haskakawa shine manzon Allah kira da aminci su tabbata a gare mu mu'allimin insaniya wanda ya karantar da duniya ya wayar mata kai wahadil bashariya kuma wanda ya tuna mata hanyar hiriya shine wanda ya hiryar da mutane wane ne wannan mutum ya ce sayyidina Muhammad shine shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam allazi mahallahu bihi zalam wanda da shine Allah madaukakin sarki ya shafe dubun kafirci ko dubun za abin nan jahilci wa ahya al-anam ya rayar da mutane ya dora su akan hanya mafi jijiya wanda take da rayuwa irin ta musulunci wa akhraja bihi an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur da shi Allah madaukakin sarki ya tsamo mutane daga dukkan kafirci zuwa ga hasken imani wa ala alihi wa ashabihi haka irin wannan tsira da aminci su tabbata a bisa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai shi wa tabi'ina lahum da duk wanda suka biyo bayan bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ranar da Allah madaukakin sarki zai nade wannan duniyar muna fata Allah madaukakin sarki hade mu cikin wannan tsira da aminci din wa ba'du mana yace bayan haka fa hadhihi wannan takaddin da suke gaban ka majmu'atun min al-muhabarat wani taro ne na lakcoci fi ilmi al-mawari a cikin ilimin raban gado kuntu alkaituha lakcocin da na gabatar da su ala abna'i talaba abu ka ga ƴaƴa na dalibai fi kulliyat shari'a wa dirasatul islamiyya a fakulti na shari'a da kuma bincike ko kuma nazarin addinin musulunci fi makka al mukarrama a garin makka mai girma wa qad ra'aytu yace to daga baya dai naga an ajma'a hadi kitabi waɗannan lallocin da na gabatar wa ɗalibai na in haɗa su cikin littafi li ya umma bi hannafu dan ya zama to amfanin ya hada kowa da kowa ba sai iya hada daban da suke cikin jami'a ba mala yace bi usulubin sahalin mubassat yace in rubuta ta da usulubi tsari wanda yake mai sauki kuma wanda aka sauƙaƙa ni laysa fihi taqwilun babu tsawaitawa wala ta'qidun babu kuma sa abe kulli ya zama to akwai zurfin tunani kafin ka gano a abu ne kawai a sauƙaƙe ake so a baka murattabatan kuma na sanya wannan lissafin ya zama to a zere ala shaklil adi a bisa wannan hanyar da za ta zo gaban ka alladhi yadi hadhihi al-muqaddima tsarin da zai biyo bayan wannan muqaddimar sai ce wallahi as'alu Allah madaukakin sarki kadai nake tsoro an yanfa'a biha abna'ina talaba ya amfanar da ɗiyanmu ɗalibai da wannan littafin da yake gabanmu wa ainu limana sadada muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tusa mana dacewa a cikin dukkanin al'amuranmu warrakat da hiliya innahu sami'un dan Allah madaukakin sarki ne da jin dukkanin addu'o'inmu mujibu du'a'i Allah shi ne mai amsa addu'o'inmu wa sallallahu Allah kai zadin tsira ala sayyidina Muhammad abu da shugabanmu annabi Muhammad wa alihi da sahabbain gidanshi wa sahbihi da sahabbanshi ajma'ina baki ɗayan sai ce wanda ya rubuta wannan yar muqaddima shine Muhammad Ali As-Sabuni shine Muhammad Ali As-Sabuni wane ne Muhammad Ali As-Sabuni sai ce mudarrisu ma ta tafsir wal fara'id shine malamin da yake karantar da madda tafsiri shine course na tafsiri da kuma mirasi a ina kulliyar shari'a wa dirasatul islamiyya bi makkah al mukarrama inda yake aiki kenan a tsari to sai na ga dace mu dan san kadan daga cikin tarihin sa sai da cewa muna ta karanta tafsiri shi muna karanta littafin sa na mawari amma ba da shi dan tsara wani haske a cikin dai tarihin sa sai ya zama to kun kara ganin wane da shi wannan malamin da yake gaban mu na bincike wani shafi a internet ga abin da na samo kamar haka zan sake insha Allah ta'ala yace cikakken sunan da dai ne Muhammad Ali As-Sabuni kamar da ya rubuta a cikin littafi din yace ahadu abraz ulama ahli sunna wal jamaa fi asr fi asr al hadith ɗaya daga cikin fitattun malaman ahli sunna wal jamaa a wannan zamanin da muke rayuwa a cikin shi wa min al mutakhasisina fi ilmi tafsir al qur'an fi ilmi tafsir al qur'an kuma yana cikin malaman da suka goge a fagen tafsirin alqur'ani mai girma littafin sai ai sai ya zama to hujja akan haka ko sakotu tafasir shi ne to huwa mu'allifu kitab sakotu tafasir shi Muhammad Ali Sabuni jaza ikhtaratu jaziratu Dubai ad-duwaliya lil Qur'an al-Karim ليكون شخصية العالم وليكون شخصية العام العالم الإسلامي العام الإسلامية لعام 2007 أقول مهرجان da ake wani taro da ake na ƙarshen shekara biki ne da ake a gayyato manya-manyan malamai to bikin da aka yi a shekara ta dubu biyu da ɗari bakwai shi ne aka zaɓa a matsayin gwarzon shekara wanda yanzu ba kowane malami ba musulunci hidima a wannan shekara shi aka zaɓa a shekara ta dubu biyu da bakwai me yasa aka zaɓe shi wa zalika li juhudi fi khidmati din al-islami wannan dan gudunmuwa da ya bayar wajen hidima ga addinin musulunci min khilal al-adid min al-kutubi ta hanyar da tafai da ya rubuta ba su yawa wa khasatan tafsir al-Qur'an al-Karim musamman abin da ya shafi tafsirin al-Qur'ani mai girma yau da aka haife shi wani da sabuni ne madinati Halab a Suriya an haife shi a garin Halab kasar Suriya kusan babban birnin Siriya kenan ko inda ake saba babamai Bashar al-Assad garin da yake wa ruwan ba ba mai dole sunna wai kasta bayyana sai shi an kiya mamaye kafa sun ce su ba su yadda ba sama da shekara shida kenan kullum ana ruwan ba ba mai akan su ana ruwan harfashi su ba su daina ba shi bai daina ba Allah madaukakin sarki ya karya shi an haife shi ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da talatin inda za ka kiri da yake nan yana da shekara nawa a duniya yana da shekara tamanin da shida muna cikin 2016 kenan ko yana da shekara 86 a duniya yadda so yayi karatun sa ne dai a cikin ita wannan halatu ya hadisa alqur'ani ne girma ya kuma kammala karatun sa na secondary inda ya koyi lugal arabiya ya koyi ilimin rabon gado da sauran ilimin bukan addini da kuma tunda makarantar ba ilimin addini kadai bane sabanin yadda muke boko boko arabiya arabiya a su abba musa suke da haka dai ilimin da suke da alaka da kimiyya da fasaha a wannan lokacin yayi shi yasa ya zama to yana da ilimi akan ilimin mukan zamani kuma ya hada akan ilimin muka na addini sai kaɗan daga cikin rayuwarsa ta ilimi malam yace bayan ya kare karatunsa na secondary a garin shi to ya tafi wani gari ko ta cikin azhar shine jami'atul azhar cikin Cairo kenan ko to bayan ya gama karatunsa na jami'a na secondary ya je Cairo anan yayi karatunsa na degree ko diploma ya karasa ya karatun degree bayan ya gama karatun digiri kuma bai sake dawa kasarsa ta Suriya har ila Suriya sai ta liya alama ustazan ko liya amala ustazan limadati thaqafati islamiyya sai zaman to malamin wanda yake karantar da madar thaqafati islamiyya islamic civilization fi sanawati fi sanawiyat halab a sakandare su da suke garin halab shine malamin da yake karantar da wannan course ya zauna yana ta karantarwa har shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu sai dai lokacin a shekara ɗan talatin da biyu kenan بعد ذلك انتدب إلى المملكة العربية السعودية لكي يعلم أستاذا معارا من قبل وزارة التربية والتعليم السورية وذلك بالتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية bayan nan da ya tura sai ya koma ƙasar Saudi Arabia dan ya zamanto malami ne na aro malami ne aka tura ni daga Ministry of Education ta kasar shi sai ta ba da aransa zuwa ga Saudi Arabia don ya karantar a majami'ar. A can da ya je me ya kamata ya karantar ko me zai karantar. Shi kuma a can Ummul Qura sai ya kasance shi ne malamin da yake karantar da Alƙur'ani mai girma tafsiri shi kuma shi ne malamin da yake karantar da ilmukan da suke da alaƙa da rabon gado. Kuma abin da ya fi karantarwa ya fi fushi a kai shi ne fagen da yake da alaƙa da ihdazul ilmi fil Qur'ani was sunnah. mu'jizat al-Qur'ani da kuma mu'jizat da suke cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Malik ya zauna a garin Makka shekaru masu tsawon yawa yace shi yayin shehu sabuni yana da cikin yana mai yau da masu nacewa a fagen ilimi lissafi na shafin ilimin wasu yana da ayyukan ilimi masu tafi فقد كان له درس يومي في المسجد الحرام بمكة المكرمة idan lokacin aikin haji yayi ya ya qaudu fi al-isha'i fil mawaqi in lokacin aikin haji yayi ko lokacin umara lokacin da babu suke zuwa harami makka to akan ajiye mashi kujera yana da cikin malaman da suke gabatar da darasi kullum a cikin haramin makka zai gabatar da karatu ya amsa tambayoyin mutane ko lokacin aikin haji ko a lokacin umara duk lokacin da masallacin harami ke daukan baki masu yawa كما كان له درس أسبوعي في التفسير في أحد مساجد مدينة جدة كما يجيك قبل درس ساتي ساتي أسكي مصلاة مصير أسكي مصلاة جدة جد ساتي أنا قبل درس التفسير لفترة ما يقارب الثمان سنوات a daidai lokacin da ake wannan rubutun aka fi yana gabatar da darasin ya kai shekara takwas yana gabatar da shi yace fassara khilal hali tullabil ilmi akthara min sulusai alquran alkarim a wannan shekaru takwas din ya samu nasarar fassara abin da ya kai daya bisa uku na alqur'ani mai girma kaje da ake karatun tafsiri kenan ko muna aka fara daga farkon ramadan ya an sauki ko alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki arrahmanir rahim ko mai rahama mai zai kai malik yawmin din mai mulki ranar sakamako insha Allah kafin azumi a yanzu da zaka ana malikin nasu ilahin nasu ko sai ka gara da mai karantawar da mai jan bakin da mai fassarawar wane ne ya fahimci sakon da yake cikin littafin Allah madaukakin sarki sai a rasa abinda aka sani da kawai za a karanta alqur'ani za a samu lada kama za ka tada su magabata ba wai sauke wuce ta dame su ba a'a ya za a karanta abin a fahimci sakon Allah madaukakin sarki yasa Umar dan Khattabi ne ya tashi karatun suratul Baqara in ka samu hadisan mu da yawa na dole ka ji mana suratul Baqara Allah da ya karanta ya nike ta amma shi sai da yake kara biyar yana karatu suratul baqara saboda so yake sai hada da tafsirin ya dau ayar yayi kokarin haddasa me fassara da take ne sai da yake kara jarri sauke suratul baqara ba suratul baqara ba to ya kuma kace kana so ka sauke kuma alqur'ani mai girma abu ne da yake da bukatar nutsuwa to shekara takwas yayi amma dai har yanzu bai wuce izu ashirin ba a wannan shekara takwasin ana fassara alkur'ani mai girma Allah ya sa mu dace yawa muna magana yana karantar da darsan sa na fati muna karantar da alkur'ani mai girma ko sannan yake cewa bayan wannan kuma yadda wahiyar musajjaratun ala ashiratu ka ashiratu kafir shi wannan karatun da yake duka ana rikodin akan kasar zuwa dai na zaman to an rike wannan ilimin nasa bai tarwanta ba yace kama kama shek bi tafwiri akthar min sitini a halka kamar da dai shi malamin ya zauna an yi program na radio a na gidan TV kuma an yi zama sama da ɗari shida لبرنامج تفسير القرآن الكريم كاملا ولا أتكلم ليه برنامج أعظم القرآن اللي يجرما بروجرام أعظم القرآن اللي يجرما أما إذا أكي زمن حلقة حلقة حلقة معنى بروجرام آية إيه إيه إيه حرق لا تنشيدا كافين يفسر القرآن اللي يجرما يكون مثلا قالوا قارن بروجرام نجرا جدي هم لو تسمع ويكي sati gaba ake gayyatar mutum a za a iya kiran ka a yau kai program na shekara guda kawai a canza maka shimfiɗa a canza maka guri ka canza giga ka canza kaya mai tambaya canza kaya ku program ɗaya a sake biyu a sake uku sai ka ko ka da wannan program an riga an yi recording wajen 60 ko 70 ko 80 suna nan to shi ma yayi kusan sama da 100 da ana sa a ɗaya daga gidajen rubuci na Saudi Arabia yanzu amma akan alkur'ani mai girma gaba ɗaya suke amma ya kai halka wajen 600 li yurda fil filfas halaka dan a nuna su a gidan gidan TV وقد استدرك هذا العمل زهاء سنتين وانا harkokin 600 kuma yace ita kansa ta dauke ni tsawon shekara biyu ana jiya ta dai kafin a hada amma dai kuma za su yi take da radio din shi gidan TV ba ki shekara goma yana kawo amma dai ya gama program din a cikin shekara biyu wa qari atammahu nihayat am 1419 ya gama wannan program din a shekara ta 1419 yau shekara nawa kenan kusan shekara goma sha shida kenan ko sha bakwai da kammalawa ko tun da muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ko shekara goma sha takwas kenan da kammala wannan program ɗin kaɗan daga cikin littattafan da malam ya wallafa don ka gane irin gudunmuwar da ya bawa addinin musulunci kuma don ka gane me yasa aka zaɓe shi ya zama to man of the year wajen ba da gudunmuwa zuwa ga addinin musulunci yadda littafinsa na farko wanda da shi ya fi shahara duniya ta san shi da shi yadda akwai saboda tafafin malai to huwa ashharu kutubihi shine mafi shahara cikin littattafan da ya rubuta sai na batu yace al-mawari fi shari'at al-islamiyya ina wannan littafin da yake gaba mu kuma shi ne tilbuda ta biyu a cikin littattafan da ya rubuta na uku kuma shi ne ce min kunuzi sunna akwai zabi da ya rubuta daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu hadisai ne ya dauko ya gabatar da wata ilmuka ga duniya sai na hudu shine rawahibul bayan fi tafsiri ayatul ahkam shine bayanai masu kayatarwa wajen fassara ayoyin hukunce hukunce da suke cikin alqur'ani mai girma ita ma wannan kwas ne mai zaman kansa ga ɗaliban jami'a don da ya karanci shari'a ko ya karanci law ko ya karanci islamic studies shi ma kwas ne mai zaman kanshi to shi ma sai ya ware sai ya rubuta masa littafi a mujallabi guda biyu ne ayoyin da suke magana hukunci in ka ɗauki alƙur'ani mai girma ka ajiye a gabanka aya dubu shida a aya dubu shida da ɗari biyu da talatin da bakwai duk da ya fi shahara baki ma ce dubu shida da ɗari shida da sittin da shida ko eh lokacin na zo zai karanta ne kuma da introduction to Qur'an da Karim da na zo adadin ayoyin Qur'ani hanga wannan ya ce dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wannan dubu shida da ɗari uku wannan dubu kaza yana ga magana sai guda tara yana da wannan mai sauki a Qur'ani ba a gaban me yake ko ba bukatar yayin ayi sabani guda tara kala sanna za ka dauka yana bude Fatiha aya noji bakwai ne na buga a calculator Bakara noji 286 plus bakwai Ali Imran noji 200 plus 200 Nisa'i noji 186 plus har zuwa ƙarshe na kace 2237 yana rubuta ta a matsayin abin da na dogara sun adadin ayoyin Alqur'ani da waɗannan ayoyin kan ware su nawa ne suke magana akan ayatul ahkam malaman da suka ba su kaso mai tsoka yau suka ce ɗari uku ne duka wanda suke magana akan hukunce hukunci to su ne ba ka zama mujtahidi ba ka amsa sunan malami sai ka san waɗannan ayoyin ka san fassara su ka san maganganun malamai a kan su yasa ba ka zama lauya a tsarin addinin musulunci sai ka san su tunda kin za ka kare a kotu ko to in baka sauna ayoyi za ka iya kare kotu shi ka in dai lawyer ne na musulunci sai ya san sabanin law na Najeriya ko amma an dai yana da alaka da islamic law waɗannan ayoyi ne kafin alƙalin da za ku tattauna da su a kotu to shi ma da ya san da haka magana ce kara ce masa malam ya ce ni ma na ce maka malam ya ce duka kun haɗa kan kun san su sannan kai da kake karan zaka zo ka tambaye malam kafin ka je kotu ko to ni ma kamata ya san eh akwai matsala kaza da matsala kaza da matsala kaza hadu da ilimin malam da ilimin alƙali da ilimin lauya ya kamata kowanne ya san su to akan sa ne rubuta wannan littafin shine mujalladi biyu rawaihul bayan fi tafsir ayatul ahkam ko wannan to shine littafi na hudu da malam ya wallafa a rufe ta duniya littafi na biyar ne yace qabatul min nuril qur'anil karim wani ɗan ya fice kakure daga hasken alƙur'ani mai girma shi ma da wani abu ne ya ɗauko cikin ilimin alƙur'ani ya rubuta wa duniya shi sai littafi ne shi da a sunatin nabawiyya kasamun min al-wahyi al-ilahi al-munazzal ko ismun yace idan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma wani yanki ne daga wahayin Allah madaukakin sarki da ya saukar yana so tabbatar maka cewa maganar manzon Allah magana ce daga Allah madaukakin sarki wa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai littafi na bakwai yace mawqu'atul fiqh shar'i al-muyassar ita kuma in sa kulliya ce ya rubuta akan fiqhul islami duk abin da zaka magana akan fiqh to an rubuta cikin littafi amma da littafi ma islami mai sauki littafi na takwas azwajul islamil mubakkar mubakki sa'adatu wa hasana auren wuri a tsarin addinin musulmi yace akwai jin daɗi akwai kariya a cikin sa haka aka rubuta littafi din irin babura da aure yari a shekara goma sha uku ta akai akan shi ko daren da matsala ta yi an yi ta akan sa a Najeriya abinda arna suke so ne ku bar yar ku ne ta balaga ta buƙaci a namiji a kalle ta sannan a kai ta gidan miji to amma in da musulunci shi da in kun yi wannan auren na wuri yace to shi namijin ana kare ita matar ana kare ta ba a samun barna ta samu gurin zama yace to akan haka ya rubuta da littafin littafi na takwas kariya ce kenan ga me ga manufa daga cikin manufofin addinin musulunci na tara التفسير الواضح الميسر فيما ده كان تفسيري ليكو a tafsiri ne kwararo a saukake aka yi sake fasara alƙur'ani ba da wata littafin ba saka wasu tafasir a wani zaɓi ne mai sauki an sake sauƙaƙa usulobi ko ɗan firamare ya buɗa ya karanta zai gane sabon alƙur'ani mai girma sai na goma alhadin nabawi sahi fi salati tarawih karantarwar annabi ko karantarwar manzanci mafi inganci dangane da sallar tarawih wannan sallar da muke cikin ramadana ko malamin sun ta maganganu a kanta to a kan da ya rubuta sanda ya rubuta littafi dangane da wannan salatu tarawih sai littafi na goma sha ɗaya ijazul bayan fi suwarin qur'an sai na goma sha biyu mawqifin shari'atul gharra min nikahil mut'a matsayin shari'ar musulunci dangane da auren mut'a nan kuma juya ga san masu bakar tafiya ko auren mut'a ne matsayin shari'ar musulunci akan shi anan ya fata sake su Allah ya kara fata sake su littafi na goma sha uku sai yace harakatul ardi wa dawranuha haqiqatun ilmiya asbata alquran yace wannan juya wanda aka ce duniya tana yi yace to wannan juya da duniya take yi ko motsi da juya wanda take yi yace wannan haqiqa ce ta ilimin kimiyya da alqur'ani ya tabbatar da alqur'ani amfani tabbatar da su wannan lokacin da ana can turawa kafin su musulunci bige suna kiran su qurunul wusta eh to lokacin shi da daga cikin malaman science da ya tabbatar Galileo yace kasa juyawa ta kuma tana da wannan tabbin ne kamar kwai malaman da suka taru suka yi gafi aka yanke masa hukunci bisa aka tsire saboda wai ya zo da abin da ya saba addinin musulunci su malaman da ba su yi karatu ba kuma su ne suke da damar a ce to wannan kuma da ilimin kimiyya ko ilimin fasaha ilimin kimiyya da fasaha ya ga wani abin da bukata ba ta suka tsiri amma musulunci da zai tabbatar da cewa a'a abin da ake faɗa da ilimin ba daidai yake haka kafar haka ilimin ya faɗa to akan haka ya ba rubuta wannan hakika da namun faɗa mun ce malamin sayansu ne tun a sakandare ko malamin addinin musulunci da haka ba zai samu kauyanci ba a wajen wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace littafi na goma sha hudu ne a tibiyan fi ulumul qur'an bayani dangane da ulumul qur'an littafi ne sanan ne malaman da suke karatun tafsiri ko karatun alqur'ani ko waye littafi ne da ya kamata ka karanta shi kafin ka fara fasar alqur'ani ne girma sai littafi na goma sha biyar aqidatu ahadus sunna fi mizan shar'i aqidar ahlus sunna a ma'auni na shari'a littafi na goma sha biyu shida annubuwat wal anbiya shine annabawa da annabta littafi na goma sha bakwai risalatu salam littafi ne akan sallah na goma sha takwas al-mahdi wa ashraqu sa'a wane ne mahadi da kuma sauran alamomin tashin alkiyama a wani wane ne mahadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani wane ne mahadin da yake a cikin gidi wannan mahadin zai zo gyara wannan mahadin zai zo barna wannan ya dace da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya saba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sun ce in yazo dukkan shari'a da manzon Allah ya soke ta ku zai da Abubakar da Umar ya sai da musu hadiya ba su kashi da haka wannan zai zo barna wannan zai zo gyara wannan daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan zai fito daga rami Allah ya kiyaye mu na goma sha tara al-muqtaqab min min uyun shi'in wannan kuma ilimi ne na waka ya dauko sai sun ci wani abu sai ya bawa duniya ita ma ba a zama malami gangaren a karin addinin musulunci sai ka koyi waka shi yasa wannan lissa malamin kafin Allah madaukakin sarki ya masa ya masa rasuwa ko kafin ya samu neman ilimi Muhammad al-Amin Shankiti yace kafin ya dauki zakarsa ya baro duniya ya baro kafarci ta Burtaniya ya taho neman ilimi baiti dai dai dai na waka sai da haddace sama da baiti dubu shida a cikin kwakwalwar shi wannan ita gudun da ya fara dauka daga cikin gidan sana kuma da neman ilimi baiti dubu shida shine idan matsala ta kai ta kawo ya za a rabe matsalar sai ka tambaye kuma sai murul kai sai ka tambaye yan gida a kai giya a gidan giya lokacin da suka haya giya suna tambaye ne wani baitin waka suka yi to da ake raba rikici wannan ma'anar take nan in asalin larabci ga abin da kalmar take nufi yasa duk misalin da zai yi ka buɗa kurkuri ne sabari ne ibnu kafir ne zaka ga ana istishhadi da waƙoƙi saboda a tantance me ya hakikanin ma'anar kalma ne a ta aisha an lokacin ta faɗi kalma ta kan ce ba ka je wana ma da yanzu waƙar ka ga abin da yake sai zama to ka fahimci ne take ma'anar waƙar ko menene ma'anar wannan kalmar da ta zo a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam littafi na 20 kashful iftira'at fi risalat at-tanbihat aw la safwat at-tafasir littafin da muke karanta safwat at-tafasir akwai malaman da suka mutane tsokaci akan shi tabbas duk muka bar tafsiri akwai guraren da muke ba da lokaci akan shi wannan yana da alƙida ta ashariya gurin asharanci ne to akwai malaman da suka masa raji suka ce a yi ta a tsantsan guri kaza da guri kaza da guri kaza akwai matsala shi ma sai sace masa raji cewa guri kaza da aka ce mun kaza kaza je aka mun ga abin da nace ga abin da yake guri kaza ba daidai bane ga abin da nace ga abin da yake sai ka dauki littafin ka dauki na san ka dauki nuna ya gane waye ne gaskiya ya rubuta ni ma an rubuta ya zuwa ka tantance haka aka san kuma dalibin ilimi ko littafi na 20 da nawa kenan na 21 sai ke suratul tafasir ina littafin sa 21 shine kamar lu'ulu'u a cikin tafsiri ma'ana littafin da yake kowanne tafsiri haskawa shine ala hamisul mushaf shi kuma alqur'ani da aka dauka da za a buga sai dan bada wasu bayanai a cikin alqur'ani gefe gefe gefe to wani abin yana haska ma ka fahimci ka alqur'ani ko da baka sai littafin tafsiri ba sai yace jaribatu zina akhtarul jara'im ad-diniyyati wal ijtima'iyya sai yace laifin zina shine mafi hadarin laifi a addini kuma shine mafi hadarin laifi a cikin al'umma haka ya rubuta wannan littafin ka karanta za ka gane me hadarin wannan sanadin watakila yanzu ne ma take ta zaman to ado tsakanin yan siyasa ne ma take ta zaman to ado tsakanin samari ne ma take ta zaman to ado tsakanin yan mata Allah madaukakin sarki ya tsare mu iyaye da yawa sun yi sakaci sun kado ƴaƴansu makaranta sun hana ƴaƴansu su yi aure sai sun yi karatu sai sun yi digiri sai sun yi NCE sai sun samu aiki kafin su samu aiki an aikatar da su kafin su gama karatun an karantar da su iskanci saboda haka zaman auren yake auren yake albarka saboda me an saba karantarwa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa an ka dauki littafin nasa wancan zuwajin mubassir ka karanta jarimatul zina sai ka samu sai da ya kamata ka dauka Allah madaukakin sarki ya samu dadi sai littafin 23 at-tadbir bima fi rasail bakar abu zai min at-tadwir yadda kuma dai wayar da wayar da kai ne dangane da rubutun da bakar abu zai ya yi minar tazawir na kaji a kan shi shi ma bakar abu zai ya yi rubutu a kan muhammad ali al-sabuni sai ya faɗa maganganu yake cewa ya ce ya ce ya ce to shi ma sabuni sai ya sake rubuta ya ce bakar ya ce na ce ga littafin nawa ku ɗauka ga abin da ya ce ga abin da nake ku shari'a ta adalci waye ne gaskiya a tsakaninmu a wani yana da kyau ɗaliban ilimin su sake ɗauka su duba ko kada ba a ce maka kaza ka rike ka ce wani yana da kima a gurina a'a ɗauki abin da wani ya ɗauki abin da wani ya ce kuma ga littafin yana nan duka da littafin suna wa tsakanin su to ɗaliban ilimi kar ɗauki matsaya ɗauki da littafin ya duba sai ga waye ne gaskiya waye kuma ya kamata a ɗauki gyaran sa waye kamata a wa gyara Allah madaukakin sarki ya samu dace sai kuma me littafi na 24 ne ya gore ya ji salihin da da salihin ne ya masa sharhi wata kalbe ka rasu gare mu ba ko ka ganni ne na mace ba ganci ba sai na 25 sai ta shubuhatun wa ababilu aula ta'addud zawjatir rasul shubuhohi da ake yadawa da karerai dangane da adadin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aura dan kuma kariya shi a gidan manzon Allah kira da mutum tabbata a gare shi sai na 26 risalatu fi hukumin taswir ɗan ƙaramin littafi da dangane da hukuncin ɗaukan hoto akan haka aka rubuta littafi Allah ya sa mu dace matsala ce da tafiya ta yi tafiya hatta ahalin sunna mun da mun sake kwatewa ko lokacin ana tsakiyar tafiyar izala musamman lokacin da salafiya ta kullo kai an yi faɗa da hoto tun ƙarfi amma yanzu kuma an zake da an kwafe kowa ɗaukan hoto kowa liƙe hoto amma magana ta gaskiya ni ne duka gidan da yake akwai hoto ba aljanu ba malaiku rahama ba za su shiga wannan gidan ko mutuwa ka zo kai insha Allah zai da su wasu malaiku ba su nuna da rahama din ba shi yasa hatta Muhammad ibn Abdul Wahhab littafi ya ware mai zaman kansa a cikin ne a cikin kitabul tauhid dan ya nuna maka hadarin da yake dake da hoto mai ta kawo maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke dake da hoto sai ma dai Muhammad Ali Sabuni ya rubuta littafi dangane da hukuncin daukan hoto sai littafi na 27 ne ma'anar Qur'an lin nahas wanda littafin wani malami ne aiki akan shi sai na 28 المقتطفات من عيون التفسير للمنصوري كما لذلك ولما لم يأي أيدي أخيش فلذلك أنا أجل ترى مختصر تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير يعني اختصار amma dai malamai ma dai sun yi sanji a kansa a wajen istisalin yana kike maganar wani ya kawo wata wata in zai sake magana a nan gaba wallahu ta'ala alam littafi na karatun shine muktasar tafsirul qabari muktasar na tafsirul qabari shi imam tabari lokacin da bazai rubuta tafsiri yake a ɗalibansa me zai hana a rubuta littafi an gane da tafsirin alqur'ani mai girma sai suka ce ɗalibansa suka ce to akara mukan na aya za a rubuta littafin yake me zai hana a rubuta mujalladi dubu da akara mukan na babu wanda zai iya karanta wannan littafin naka Ili aka yi kokari aka matse karatun aka matse ilimin ita al'adun na da kusan mujalladi talatin yake fitowa to ba iya karanta mujalladi 30 din shi yasa to imam Ali Sabuni sai sake iftisarin littafin sai ya matsa shi saboda dai a fada da ɗaliban ilimi su karanta wannan karatu din ko duk da yake ga ɗaliban ko yake ga shi subhanallah ilimi ya tafi kenan dai da hidar rubuta tarihin duniya ga ɗaliban sa mai zahara rubuta tarihin duniya ke duniya ta yi yace kamar ya ce tun daga kan annabi Adam har zuwa yau da muke rayu da haka ne haka ne a mujalladi ne ma dauka maka irin wancan na tafsiri Ɗaliban da suka tsorata da hidiyar rubuta tarihul umam wal muluk tun daga kan annabi adam alaihi salam ya biyo shekara ta daya ta biyu ta uku ta waye har ya zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kula fa'ur rashidun haka ya sako har zuwa zamanin da yake rayu da ka tona abu da kake nema tarihin duniya ka buɗe tafsirin tabari a yanzu abin tarihin tabari tarihin tabari insha Allah ka fahimta a ciki to malamin zai sake istifari shi Allah sa mu dace na 31 ne tarwirul azhan min tafsir ruhil bayan lil busiri akwai malamin da ake kiran sa busiri ko to shi ma ya rubuta littafi a ya rubuta lita tafsirin qur'ani da girma sai imam sabuni ya sake aiki akan wannan littafin nashi sai kuma al muntaqa al mukhtar min kitab al azkar lin nuri akwai wani malamin da ake kiran sa lin nawawi kai imam nawawi yana da kitab al azkar ko to shi wannan malamin da ya sai sake littafi a sake wani aiki akan littafin na Imam Nawawi sai Fatahur Rahman bi kashi ma yantabitu min al-Qur'an lil Ansari wannan ne littafi na 33 a na 30 na 33 na malam ya rubuta irin waɗannan kutubu wanda ya ba wa duniya shi aka kalla a shekara ta 2007 aka zaɓe ni a mutumin da yake cikin kan gaba ko na farko wanda ya ba da ilimi ko gudunmawa mai ƙarfi ga duniyar musulunci to shine da zamu karanta littafin sa ko zamu shiga badar karanta littafin sa insha Allah ta'ala ina gwanin ita sai arka biyar wata ga mukaddima da zamu gabatar sati na gaba insha Allah mu sai mu karanta kan tarika da yau da rubuta littafin sai kuma muhadara ta farko sai mu tsinci abin da yake cikin ta abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfana da mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah muna mana daidai domin gyara da aiki da abin da ya dace insha Allah abin da na kasa manta an faɗa ne har yanzu dai yana nan a raye amma dai tun watan Januwari in ka shiga shafin sa na Facebook za ga ana ta maganar rahin lafiyarsa har yanzu yana cikin rahin lafiya a cikin April din na ta da wani malami da ya kai mashi ziyara ya ji a tattaci dai da wannan rahin lafiyar ta har ya masa wasu abiyar sun kai kusan baiti ashirin ne wallahu ta'ala alam ya ji sauki yana cikin rahin lafiyar dai wallahu ta'ala alam amma dai daga tarihi za mu ji tsoho ne watakila akwai jinya akwai kuma tsofa tun da shekara tamanin da shida man da ma dai rayuwa ce ta malanta sai ka tada rayuwa da tun da ta riga ta farface Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am na'am malai tana abal ta busiri ko ba dai da alburda ba ko ba busiri ne alburda ba akwai busiri wanda yake da littafin wake ko mai alburda ya yi kokari wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani gurin kuma ya ka abubuwan da suke sun wuce gona da iri ba shine ba shi wanda nake ji suna rubuta shi da sadu ne kuma na rubuta shi da sinun ne na'am Allah ya samu dace na'am akram Allah na'am na'am na'am na'am shi mai ba a tsare shi na'am ita ashariya tana da tsara da bambanci da tsarin aqida aqida ce ta ahlus sunna tunda malamin shi ne abul hasan al-ashari ko asalin sa ba mu'tazili ne mu'tazilanci yayi da Allah madaukakin sarki ya bai gamda kasar sai tambayi wanda ya rike shi agola wanda ya ji agolanci gidansa ita abar sa ne yaro sai ta babu ta aure ali al-dubba'i abu ali al-dubba'i shi kuma shine babban malamin mutazilanci na duniya a hannun su yayi karatu a hannun da yakan basa to su kuma mutazilanci suna da tsarin su akan ajuda da yanzu kuma sai ga abin bai kwanta masa a rai ba sai tambayi babansa waɗansu tambayoyi baban nasu sai kasa amsawa dan da ba dai makamun ilmul kalam ne ma karanta ilmul kalam sai bai tambayoyi sai kasa amsawa sai ce to insha Allah yana da matsala a cikin akida ba zai kara bunshi ba sai fara bincike to ina zai dora aqida sadan ya waye gari lafiya kalau to kokarin sa tunda akwai ilmul kalam akwai tasirin mu'tazilanci a cikin kwamalwai da ya dora aqidar sa sai zaman su haye kuma wannan bukuhir na aqidar mu'tazilanci ya biyo cikin aqidar sa ta ash'aranci sai zaman su yana da nauyi ya faɗo dukkofi na Allah madaukakin sarki yana masa nauyi ya faɗo sunaye na Allah madaukakin sarki sai yake ta'awuzu yake murda wuyan malamai suka ce a haka ya mutu wasu malaman wasu suka ce kuma daga baya ya canza aqidarsa ya dauki fahimul bukhari lokacin da ya zo da suwa yake da zan mutu ne kan aqidar da take cikin irin waɗannan littafi sai malamai suke cewa ya canza musamman ga littafin da ya rubuta al-ibana al-usul diyana to akalla ya canza ko bai canza ba wallahu ta'ala alam sai wasu ɗalibai sai suka zo suka rike manhajin shi a wajen sunayen Allah madaukakin sarki da siffofin shi da kuma ayyukan bayi to wanda suka rike manhajin shi wancan da ya bari su suna tawilin waɗansu sunaye ko siffofi na aiki na Allah madaukakin sarki sai su danganta kan su su ɗan ash'ariya ne musamman aqidar tawhidi da muka samu a kasar Hausa kafin zuwan Jizala wani da aqidar ash'ariya ne to shi Muhammad Ali Sabu ne irin wannan aqida garin da ash'ariyanci wani lokacin sukan ga wata siffar ta Allah madaukakin sarki ta musu nauyi sai da zafi ta aure da suna ke kira su ɗan ash'ariya amma dai suna cikin rukunin ahlus sunna wal jama'a kuma babu wanda ya taɓa kafirta su wallahu ta'ala alam na'am to Allah ya samu dace abin da muka faɗa dai Allah amfana da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin